أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من دين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما منحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخشفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin wa markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke kulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna 27 ga wata na Ramadan hijira shekara 1444 wanda ya dace da 18 ga watan 4223 jiya muna cikin tafsirin sutul waqi'a mun tsaya aya ta arba'in insha Allah gobe za mu tashi aya ta arba'in da ɗaya yayin da yan tambayoyi na farko na cewa idan kana rike wani ɗan lakon a gidanka kana ba shi abinci wannan zakal ko ta azumi za ka huda mishi eh za ka huda mishi amma ba wajibi ba ne da kake ba shi abinci ma arziki da yake shi a gidanka mustabi na bila ce ba dole ba ne ba haka nan kana ya huda mishi kun kuma ku huda mu dai ba mu da mai gidan da kamar labarin can da rusa ana huda mishi amma dai bai zama wajibi a ƙarshe wajibi wanda wajibi ka ciyar da shi wanda wajibi ne za ka ciyar da shi shi ne wajibi ka huda mai zakar kudu a taƙaice wanda ba haka ba kana iya hudawa amma idan maka huda ba kai ne sai wannan ya tambaya cewa me matsayin wanda yake sai da wai ta ba ta wiwi kuma ba ka yi maka ta wiwi ita shari'a duk abin da yake haramu ne a shari'a a ci ko a shari'a wani yaki da shi sosai da shi haramu ne bai haihuyi ba amma wancan ta ba da aka yi da gajizan wancan sai da ta haramu har wancan ta ba duk abinda shari'a ta haramta don kowa ya san lamarin ta ba haramcin ta ahili karar yake Allah subhanahu wa ta'ala nasu qur'ani wa taqum ya rabbuna tahruka ka kusa kan mu cikin halaka la ta kafir amsu kun la kana mu rahima kau kashe kan da abin da ke kisa zai kisa ko ma me koya kawai aka yi abashi rabu yana kisa aisha inda yana kisa yana waɗina abu ta ci haramu to ita kuma ta ba haramcin ta a hili yake har a likitancan a wurin likita haka yake a masu ta man an rubuta a rubuce a hema zama doka a duniya ya ka sa illata a gidanta saci da ramawa abota santin ta rubuta tana kisa irin yana zaka rubuta doka ce ta taba doka ce ta duniya duk mai ta ya rubuta a mota sai da ta a kwalinta sai ta rubuta tana kisa garama a wata santai tana haɗe layyata cikin akan hakuwa musulunci duk abin da yake haka a musulunci haramun ne alƙashin wannan kenan haramun ne ta sai da ta ba balle a kai ta wuyi wuyi ta zama ta zama sai
أعوذ بالله من eh الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال آه كما من تادي من أتكلم سورة الواقعة سوى واقعة سورة شمي بيان وني القيامة wadda mun karanta ruwaya tabbatatta wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa cikin abin da ya sa shi hurhura yace akwai suratul waqi'a ne ya sa shi hurhura irin tashin hankalin da yake cikin wannan sura na bayanin wani kiyama to bayan haka mun ji bayani kan cewa a wuni na lahira mutane kala uku ne akwai asabiqun akwai asabiqun asabiqun in gaba dai gaba dai kuma da ashabul yamin wanda aka ba takardu a hannun dama kuma da ashabul mash'aba ta haka yace mashi amma na shi da kace a sabu shi ma duk magana guda ce to yanzu kenan bayan mun ji kaso na harko da na biyu kenan za mu ji kaso na uku Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimal ɗan hannun hagun wanda ake ba takarda a hannun hagun a gobe kiyama Allah ka ce wa ya gaya maka irin waɗannan mutane da ake ba takardu a hannun hagun tabbas wannan akwai tashin hankali da matsala game da irin wannan jama'a ce su wa'annan fi samumin wa suna cikin zayi na yanayin wuta wuta kanta an ce samu yanayin kilimacin kurin ba halshe ba ba gawayin ba ba wani ruwa ba kurin yanayin na wuta yanayi ne mai tsananin zahi wanda yanayin kanshi zahirin kanshi ya isa ya shiga cikin jikin ga kona ka misali ruwa da bata tsanin sarrafin iya cewa inda ya ce a cikin daki guda da mutum dubu a daki guda dan wuta guda ya yi lunwashi lunwashin shi zai kashi daga bada lunwashi dan wuta kurin kullum wasu suka ce kullum suka ɗan wasu kullum ya ta kace mutum dubu ƙarfin zahin kurin numfashi ci kurin kenan yanayi ne mai zahin gaske to su yan wuta maimakon wancan yan aljanna cikin nima a su suna cikin bala'in zahi yanayi mai zahi wa hamin da ruwan zahi wa zillin min ya hamu da inuwa ce mai sunan inuwa amma ba inuwa ce irin taka ta shakata huta a inuwa ce ta makaca ta hayaki iska ce inuwa ce ta hayaki duhun hayaki hayaki ne kusurwa inuwa na inuwa ce ta hayaki kurin hayakin wuta labarijin walakari wannan inuwa babu sanyi a cikinta babu wani abin a zo a gani babu wani abin mai kyau a cikinta iska cikin mummuna bakin gani bakin jika haka wannan inuwa ta suke kiɗin wuta to sai Allah ki gaya maka wa'annan mutane innahum kanu qabla zalika mutrafin
wa kanu sirruna wa kanu yusirruna ala al-hinsil azim to yanzu wa'annan da aka ba mu labarin ɗan ashabi shimal wanda suke cikin wannan hali ya ci ga mana irin halin da suka rayu a duniya yace innahum kanu qabala zalika mutarafi su wa'annan mutane kahin wannan rana ta kiyama mutaraf mutumin da yake cikin dan tamori abin da ba shi da doka ba shi da haram da halal shi mutarafin ɗan tamori ne kuram ba ruwan su da haram ko halal abin su ga dama kun suke yi na ci su ci na sha su sha abin su ga dama su yi kuram kenan rayuwarsu a duniya mutarafin ne ɗan tamori ne kuram kuma duk da wannan rayuwa ta saɓan Allah wa kanu suruna ala alhinsil azim kuma sun doge sun ki tuba akan laihi mai girma shine shirka da Allah subhanahu wataala bayan wannan wa kanu yaqulun wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'un أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم نعم وكانوا يقولون daga cikin halin su suna cewa a mitina wa kunna turaba wa izama shi yanzu idan ina launa rajuwa نعم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون suna cewa shi yanzu idan muka mutu muka zamanto ƙasa ke muka zama ƙashi muka riddige a cikin ƙasa a inna da mabu'usun shin za a sake tado mu bayan wannan hali mun mutu mun zama ƙashi mun zama ƙasa za a tado mu kinan suna shakkar kokin imani da tashi ba mutuwa a wa'aba unal awwalun kai ba mu ba ma wai an ce har uwayenmu yan warko tun warkon halitta kamar karfe suke wance wasu ma za a tado su wannan abin suke wani Allah ce manzon shi kul gaya musu in dai wannan magana ce suke inkari ko suke karyatawa ka gaya musu innal awwalina wal akhirin lalle tabbas Allah ce yan warkon da hawan da za su zo ma a ƙarshe ba ku ba har ɗan ƙarshe tun farko har ƙarshe lama jamu'una ila miƙati yau mai tabbas Allah ce za a tado su za a tattara su a wannan magama ta rana sananna wadda Allah ka cewa zalika yau mu jamu'un lahun nas wa zalika yau mu mashahud wa ma nu akhiru illa li ajli ma'bud Allah ce wannan wata rana ce wadannan alƙawarin tattara mutane gaba ɗaya ranar da mala'iku za su halarta da mutum da aljani ala tattara kowa da kowa a wuri guda ta hisabi ya ce kuma wani rana Allah ce bin sa mata jinkiri ba na ɗan ɗaga ta bata zo ba wani ajali ne na riga na ambata kuma adu Allah ya riga ya lissafa rana kaza ce lokaci kaza daidai iya zawa abin zai wakana mu ne muke cikin jahitattar lamarin amma alƙawar tabbas wani wani miƙati ne kuma yomin ma'alum rana ce sananna a wajen Allah subhanahu wata'ala mu ne muke cikin jahiltata kayan tabbas abin zai wakana inda wani suke shakka abin tabbatacce ya ce sun ma'innakum thumma innakum ayyuha dhalluna almukaththibun la'akiluna min شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نعم ثم إنكم أيوة الضالون المكذبون bayan Allah ce ku kuma wa'annan makaryata bayan tabbata wannan rana ku wa'annan batattu masu karyatarwa da wannan wuni ga halin da za ku shiga a wannan rana la'akiluna min shajarin min zaqum tabbas za ku ci daga abincin wuta wannan itaciya ta zaqum wanda wuta ma tana jajanta don bala'i wannan ita ce ita ce abincinku famali'una min halbutun za ku ci ku cika ciki da wutar da iccen zaƙo bayan an ci yadda ku dole ne a ci bayan an ci yadda ku da iccen zaƙon fasharibuna alaiha min alhamim kuma ga iccen zaƙon kuma za a shayar da su da ruwan zahi na wuta kuma wannan ruwa dole ne wanda a shawa ya ce fasharibu na shirbal him za su rika shan wannan ruwa mai zahi shan raƙumi mai cuta ta ƙishirwa akwai alhaim ko ha'im akwai wani malati da yake kama raƙumi zai rinka shan ruwa kun bai ƙoshi hap bala'in shan ruwa zai yi iya sha kun bai ƙoshi kenan ma'ana za su sha ruwan wannan da kyau hab dole su sha duk bala'in zahiri shi ba sa mai sha makakanan za su mai sha irin shan mahaukacin raƙumin da duka ciki mahaukacin cutar ƙishirwa haka za su sha wannan ruwa na zaki ya ce haɗa nuzuluhum yau maddi to su waɗannan ashabul shimal wannan abin da aka ambata na itin zaƙum da ruwan zayin wannan shine liyafa shine liyafar 'yan wuta Allah mana tsari Allah kiyaye Allah ce gaba نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون na'am an uwa wannan mas'ala ta mutane mahi yawa haka suka huce aiki da ƙwallowarsu tunaninsu suna ture tashi bayan mutuwa irinsu ne kan labari ga halin da za su shiga gobe kiyama sai Allah ke cewa na hannu kalabanakun falaula tusaddiku ku da kuke inkari tashi bayan mutuwa Allah ce ai mu ne da magana ta izza ta buwaya ai mu ne ai can dama ba ku ba kuka kanku kuku tunawa Allah ta daman ni na halitce ku daman Allah shi ku ko da zai fitar haƙ su ma'idu wa wani alai Allah ce Allah shi ne ya fara halittar kuma shi ne ya ce zai sake sanu Allah ka cewa awalam yara da insanu an na halgana min mutum fata wa kasi mobi wa zarabar na mata wani sai halka Allah ce mutum wai shi mai inkarin tashin kiyama bai ga cewa can da Allah shi ya yi shi daga ɗigon mani amma wai wanda aka halitta daga dagomani fai da wa kasimun bi sai gashi iya rigima a hili karara wa iya rigima akan tashi ba mutuwa wata raba lana masalan wani sai halka wai har iya buga Allah misali shi yanzu mutun na mutu na zama kaza kaza kaza a tado ni ya mance can da yayi aka yi shi qal maniyal izam yurami ya ta wai wai sai ta da kashi bayan rizqi Allah shi kul yuyiha alladhi ansha'a awwal ga mishi yuyiha alladhi ansha'a awwal marra ga mai wanda can da yayi ta babu ita shi zakaraya ta mai matsala me matsala an ba yautar shedani baka dan adam ga mutum ya rika inkari tashi ba mutuwa Allah ce nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun ayata ce ba ai mu muka halice ku to me ya hada za ku gaskantar da tashi ba mutuwa tuna wanda ya wannan farkon shi ne kuma yanzu ma ce zai yi Allah yake jan hankalin mutum a fara'aitun matumunu ba kwa gani abinda kuke zubawa na mani wanda kowa ya sani daga nan aka sami ɗan adam abin na mani ne aka zuba a wani wuri shara Allah ta aya sabul insan ayyutu rakasuda shin mutum wai iya tsamani haka kurin za a bar shi ba mun ga kurin haka kurin ya abin da kamar dabba haka kurin bai san can da dubun mani ne ya zama jini duwa mata kai aka dabi haka zan mutum baka ji akwai wata manuwa daban na fi jin hankalin ka tuna asalin ba yi ka ba haka kurin akwai manuwa kanka akwai manuwa kan halittaka Allah ya ce a fara'aitun matumunun ba ku ga abin da kuke zubawa na mani a antum ta kaluku nan amin hannun khaliku ku ne kuka halice shi ko mu muka yi yawan kowa ya sani yau an shi kullum ɗan adam iya ƙara binciken irin wannan ayoyi na allah ilimin shi na ƙaruwa imanin shi na ƙaruwa allah da yake maganar abin da ake zubawa na mani wanda an san da cewa Allah subhanahu wata'ala wata halitta ce yayi a cikin wannan ruwa na mani halitta ce mai suna halitta kuma daga wannan halitta Allah ya tsara da ɓangaren namiji don ta amshayi daga ɗigon ɓangaren namiji halitta ta jikin namiji da ƙwai na jikin mace za mu ce wanda wannan abin Allah da ya haɗa ta nan kuma mai neman sanin yadda zai gabatar kudura ta Allah bayan haɗu wani al'amari bayan haɗuwarsu ka karanci marahil na cikin mace daga shigar ciki bayan ya zamana irin yadda wannan haɗuwa da suke mutifilin suke ƙasashen a ruwa wannan halayakin yadda abu ne guda biyu suka haɗu asali amma yadda wanda ya san abin ya karanci abin yadda suke lullumkawa a ɗan lokaci gaje malayin miliyoyika halittu sai din wadda kuma wani halittun wannan ƙwan guda ne da wata nashi Allah ya shirya wannan abin da yake wakana iya haɗuwa iya ƙaruwa wani yan a cikin wannan halaya ya zamta wasu tasirif a cikin Allah duk abin da za a yi ɗan adam akwai ɓangare guda na hanci ne ɓangare guda na kunne ne wannan na baki ne kowace halitta kowace gaba wala sai rikinta daban ne wata kowace yana uwa masu karatu su masu ilimin su kuwa sana abin wallahi kowace abu duk wani yawan nasu mulka wani gaba daya an ce inda za ka ɗauko wata sailin ta wani ɓangare ka sa anan da kanta za ta koyi kama kama wanda ka ɗauka ɗaya da wata za ta komo nan da kanta wallahi suna bincike abin inda zaka dauko wani sayidu misali na hanci ka zo ka dora a wajen na baki ko na kunne wallahi da kanshi zaka ya taso ya koma wannan wishi halitta ce Allah yayi a wannan sadikin malaika ko ta sayidu da abin da aka yi ta dan shi na hanci daban na baki daban na kunne daban na kai daban na anta kowanne daban yake wallahi Allahu akbar wannan aya ce wallahi aya ce da imani aya ce ta Allah kan kwarai mutum ka jala ta ala ta ka diba ga ya to wannan abun Allah shi yayi ba dole abun babu su ne ta wannan halitta kurin wannan halitta mace na mutum Allah ya gama daga nan duk wannan halittu an wannan kada wallahi ya kara mutum imani ya nutsu cewa Allah mai iko ne akan komi kuma ma tunanin dan adam cewa wai ya tado ba mutuwa kware akwai rashin hankali akwai hauka a dan adam mai kan tashi ba mutuwa to kai akai abin da babu shi akai abin da babu shi bale har amma da kashin amma da lalace abin da aka babu kashin ma kuma kuma na ce ma na ce mutum kun cewa haukan dan adam da yake inkari ta shi ba mutu bai zama kasa in ka tuna abin da a ilimance abin da aka same ka na umma ta ko na dugon halitta ta babanka idan duk wani ido a duniya ido bai iya ganin halitta guda bai iya ganin ta duk ido sai ka ce ba abin da ka wuce babu kuma abin da aka tace babu an aji mai albagani babu shi saka babu shi da abin da ba a gani babu shi aka yi ka aka gama aka yi ka kuma kai kai ba ka zama kashi ka zama kasa wai wai wai ta lokacin wai zai zama matsala duk wanda ya cikin kudubar shedan yanda yake wancin kullo mutum kun dan dai kun kun ya kawo taka kun kun shi ne kun ya kawo taka za kun ka tabe dunna lahira kun shi zama wani sabon tunanin na maganin a da wuya an tashi har ma bai wasu gani wannan rashin iya cikin akta jirgin da kun Allah ke yaudar shi ɗani Allah ce a antum ta khalukunau amin hannun khalukun wannan ɗago na mani Allah ce ku ne kuke halitta ko muka dace shi tambaya ce a masa kwata ne Allah kan shi ba mai yi yau inda nawa Allah kaddara su a cikin ɗago manin su babu abin aiwa babu kun ba mai baka shi a duniya ba mai baka shi a duniya ai ga wani aiwa sai dai a ce a ɗauko yana ɗauko wani nan wani ko mai aiwa amma wanda Allah ya yi amana shi babu mai aiwa ba mai baka shi ba mai baka shi sai dai dama Allah ya hanta ta hanya ka Allah amma wannan sanikin wannan abin na mai aiwa in baka shi baka shi gurin Allah shi kan shi ya ba wani hali wannan eh wannan kuka shi an yi shi ko babu abin ga an rabu aiwa bai aiwa ko an wada ko an gwada gashi wani abin bai yiwa a samu ɗa a cikin wani wannan kuma wani bai iya mashi hinu a shan ba lahiya kamar aka shan maganin ana masasara a warke hida baka magani amma ba yi wa babu shi ka same shi haka na haƙon ba mai wayo babu shi ya ce a antum ta khalukunahu am nahnu khaliqun ku ne kuka halicci wannan abin ko muka jawabi Allah kai ne bayan wannan Allah ce nahnu qaddarna bainakum qaddarna bainakum al-maut nahnu qaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون التي نحن قدرنا بينكم الموت التي موني بينك كم الله يقدر دول هيك موت دول هيك موت الله قدر كم بينكم قوة هيك موت ‘yan wa kuma hikima Allah Allah da wajen gajiyar da ɗan adam kaikin ne dole Allah ƙadara ya ka mutu yau duk ci gaba da duniya ta yi shekara aru aru ana neman magani ana likitoci ana waye har yau babu wani gari ko ta ƙasa ko wani wuri ko wani wuri ake zuwa inda a tabba a mutuwa ko akwai a duniya babu inda babu gidan mutuwa babu kabari babu inda ba a mutuwa wata kasa a ci ayanin kowa da sun cika ma su sun sun yi develope sun cika ba ilimin su ya kai wane ne su a can ya shiga 200 ko 300 a mutu sai ka san can ka kariya kuɗi ka zamana ko ka kuɗi ko sai ka aura a can can sai ka 200 ake duk na tara kuɗi yin biya in ci in zamana a can in ji ma babu babu inda ba a zuwa ba a mutuwa kun babu inda babu likita babu inda babu likita ko a amurka ko ina babu babu likita likita kanta ko ina akwai ta illa na akwai magani na akwai ba maganin nan kuma maganin kuma ma da ke maganin eh ka je ka mutu a cutar da ake maka ka mutu a kanta babu cutar da ake zuwa ba a mutuwa a kanta babu sai dai ko kwana bi kare ba sai ko inda ko ina mutuwa ake an ce wani ya cikin gajiyar da adam babu inda babu ita kun babu in ce ai anan kaza ce nan kaza ce ko ina libo guda ne ko in gaji amurka zo rai ka zo ka zo horon shi ka shi kawai da magaran akwai wani shekara iya ma samu wani shekara a kawai da magaran babu amurka eh shekaru ba libo da bi ya kama a dama karan kawai ce dan kawai ne ma amma shekarun shi babu ne shekarun amurka rayuwar shi iya shekara ɗari da wani abu kuma kawai ke dan kawai ne eh ya ci hatsi ya ci kubewa ci malaki ya ci wake kun bashi da likita mai control ba shi da control ran ko ɗan muhan yayi control ɗan muhan yayi muhan yayi control shi ba shi da control kuma lai shi lau bai mutu ba eh lai shi lau ba ta san ba da bai lai shi lau da ka ɗan wannan iya ce a ce gajiyawa ɗan adam kuma mai ƙauya bai iya komi bai mallaki komi ba har yau bawa kake har yau ɗan adam bawa kake wanda yake har yau haka yake control ka yadda ya so ya riga ƙaddace ba wani wanda bai mutuwa haka Allah kaddara a mutu yace bayan Allah ce na kaddara mutuwa tsakaninku kuma wa ma nahnu bi musabbaqin kuma ba ba gagara mu ba wanda ce gagara Allah ya abin da gada ma da shi eh ba yanda Allah so ya da mu a duk lokacin da ya so yace kuma ma'ana wa ma nahnu bi musabbaqin ala an nubaddila amsalakum wa nushi'akum fi ma la ta'lamun Allah in ya so iya iya canza ku ya kawo wasu mutane ta halitta daban ba ta mutane ba ko ta halitta iya samu halitta samu abun ba mutum ba da akwai mutum aka yi shi yadda aka yi mutum ina lalata na ai sai an tada kamata a gama sai an tada ya tashi kuma kamata a yi biran shi sai an tada ta yi ake biran shi alin ya zo ku
samun can nuna nuna ba wancan ba ba shi ba wanda aka fara da shi
na'am eh muna maganar cewa Allah subhanahu wata'ala ce yana da iko ala an nubaddila amsalakum wa nushi'akum fi ma la ta'lamun akan mu canza wasu halittu daban kan batun irin ba ku ba wa nushi'akum fi ma la ta'lamun hukin Allah ya so an zamu da mutane siffa ta mutane da komi in ya so mukin wannan kai ne sai a ma halitta sabuwa cikin wata sabuwar halitta kai yadda kana ji kai ne amma a wata halitta daban iyawa akwai akwai buri-buri dila-dila abinda Allah so ne kuma kukin da kai daga kanan da kuka sufa ka samu tunga ta kai ne kai shigo kai kin da kana ji amma wata halitta ce sabuwa kul Allah ce wannan bai gagar shi bai gagar Allah ya muku hakan ya halice ku cikin wata halitta wadda ba ku san mutane da ba san ta ma sabuwa ce kun kuma kai kin ne a cikin ta haka Allah su yawan ba haka ba Allah yawa a sabon samta mutane ne kamar mu suka bitirce ma Allah subhanahu wata'ala suka yi wa ayar Allah hukumta a tawili haram ne Allah haramta musu farauta a ranar subudu duk aiki ma a jan addinin yahudawa duk wata sana'a ran subudu ba komi ne ba ɗalaba komi subudu haram ne ga duk wata sana'a Allah ya musu jarrabawa a sabu sabu surar juma'a ma'ana rasubdin da aka haramta farauta da mai masu farauta kiyi ne sai kiyi ya wuto saman ruwa ya kama da hannunka da cikin kiran ko da saman ruwa da hannun ya kama amma ran haramu ne a farauta amma ga kiyi kama dan jarraba sai kama da hannunka sai kiyi saman ruwa amma ce yi mana sai mutum da tatu amma in ba su ba kuma ya kasa faɗa kana dabara ka kama amma wani sun duhe ga a hili ya kama shi haka lam jarabawa yau da gobe yau da gobe wannan abin mai biki hankalin su suka kurin wani katari ne ake yi kurin gaban za su kafar banza to amma akwai masu a garin akwai masu wa'azi akwai yan wa'azi akwai yan taka doka da akwai yan baro mu kamar da ke yanzu ba kana fanya babar kai ba zai tsirgi masu kurin ba ruwan mutum tamu da tsirgi masu azuma ko ɗan tsara ba ruwan shi shi ba ruwan ya taka doka ba ruwan shi shi wanda masu tamu da kuma ba ruwan mutum na gina kuma kuna gina addini bai taɓa za mu rike mu kuma muna sallan a ko su sallan hadari ko mutum ana taka to an ba ruwan shi ko shi a yi rigima addini ba ruwan cikin ta ko da shi sallan shi kira ruwan shi a yi daidai a taka doka Allah ba ruwan shi shi dan kallon ne kurum wannan hadari ne ba ta aure ba na aure wannan da bara ruwan ruwan kun ne rigima ta can da mu haka akai wasu na wa'azi wannan haramta haramun ce Allah haramta me suke yi yanzu misali an rasulullah kan haramta ko torar juma'a in za su tashi daga aiki tun da subudu aka na harauta cikin wani subudu kihi ke zama da yawa ya a sa duk kayan kamun kihi a sa ya aji kenan kihi na subudu in ya zo ba su zama tun da ya ladi su a suka zama ladi komi a cikin mashi komi a kama ya cika ya cika mutum ba sun cika kayan kamun su kaga a zahiri sun yi na subudu su si ba amma kihi shi na kama kihi subudu ne su kama wannan hudu ba shi da ya musu sai garin aka rubu gida uku da yan wa'azi da yan taka doka da yan baro mu ana yi wa'azi sun ce su baro su kullum su musu ba azumi ba mu yi zuru kai malam ka ce to Allah ce ina aya ce mai zuru ana ana ana ana kamun lalladi babu aya ba shi aya malam amma an ce kan ku su shigo subtin ne wannan tawilin da suka yi Allah ya da su kurin ana waiwa gari kurin duk wurin da wurin kake kuma kuma buri shampanzai shampanzai buli buli kawai kuro kuka sabu kan burka gobe kuma magana kawai a gida kasa a gida kan buli kuro duk masu warauta wanka kananka wanka mutum kai kazan buli gida guda haka Allah musu Allah ya canza halitta sai kuma burruka shampanzai buli kenan Allah yana iya haka ya halicce ku cikin wata halitta sabuwa buksanta ba haka kenan kan kuma Allah ta wurin kai ka ku yi inkari na tada ku bayan mutuwa duk mai yin guda ne wanda ya farkon kuma shi sake musu in ba magana jayayya ya ce wa laƙad alimtu min nasha'atal ula falalatu zakarun ai kun sani sarai ita halitta farkon waye ta farkon da wanda ya ta farkon wannan ai ku tunani tunda shi abin da babu shi ya fara kuma dan ya ce zai sake kulka ta bai yiwa ya fata ku yi tunani ku yi tunani bai kamata bai inkarin tashi ba mutuwa ci gaba أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون to din dai wannan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da kudurar shi shike da iko da komi yake tahiyar da komi ku gajiyayyu ne mabukata ne a wajen subhanahu wataala yanzu an yi maganar halittar mu ga ta da hili shekarun shi kuma ya ce zai sake mai abin gargama sai Allah ya maido magana kan abin da muke rayuwa mata dogara da shi abincin da muke ci mara a fara'aitun mata harufu a antum ta zara'u nan amna hannu zari'u ku bar labari abin da kuke shibkawa na shibka ka zuba a ƙasa ka danne kari ya makataka ana nan ana nan wannan abin da ka shirka ya tsoro da ya ganye da ya kara da ya iya ka girbe ka ci fata alimantar abin da na yawa Allah ka tambaye ku mutane a an tumta zara'unahu amna hannu zarewu ku ne kuke tsirar da shi ko Allah ke tsirar da kayan shi halitta kayan shi abinda kuke ci kurani kowa san dai aikin kun ka zuba kurin ba ruwanka hatsi ne dawa ce ka danna ba ruwanka ma ina ke kallo sama ke kallo ƙasa ke kallo ana koyon tsarwa ko sai ka yi baka can an tsari na shimka kun zuba shi ka danna wani iya kallon gusun wani arewa wani waye amma kowane zai tsoro ya mutu wanda ya san abun tsoro na dukkan shimka na abu da shimkawa inda ba tsari da Allah tsara ba su fitowa take a girba wani iya da suka ita kasa koyi ta kasa koyi ta tsoro ta kasa koyi ita kasa koyi dama koyi a takuwa amma kowanne haka zai da mai kallon kasa da mai kallon kusu da mai kallon arewa da kallon kowanne kuma haka zai fito gaba ɗaya mutu ba ruwan ka a je a yi ban ruwa a yi noma a sa taki ana jira kana kallo ba ba a ɗaya ba a ɗana ba ba a ɗaya na ba shi ban ka sa taki ka kalla ba shi adam ke nan kuma kalla iya gwanin da shi kusa taki ya zai ga wutarwa Allah ji ana kallo dai Allah ji karfi iya nan iya nan ya tsoro ya da abin da Allah ya da shi shi Allah ka tambaye ku a antum tazar'una am nahnu zari'un ku kuke tsarar da shi ko mun tsarwa jawabin Allah ji karfi kowa dan kallo ne kowa ne ba ta duniya take nata in Allah bai ba mu yi he ma a yi ana kallo ya lalace ba ruwa ko a ina ne kuma duwan aya ce ta ɗan adam ya san shi gajiye ne har ƙarƙashin ƙudura ta allah bayan shi ya yi shi kuma rayuwarka tana ƙarƙashin kulawa shi duk isaka da gwada isaka da waye kana nan bawa dole cikin he da ruwa he da tuwo he da abinci inda mota ba ta motsa he da mai he da essence ko da gazuwar kai ma bakin mutu bakin kawa kai da wannan abincin da Allah tsara da shi za ka rayu in aka yi yunwa ko kishirwa ba ruwa kowa zai mutu ana kallo ba wani ƙara mai sa shi shi iya rayuwa ba abinci ba ruwa babu shi tun da hayan zai kana tsarin kula ta Allah ya ce abin da kuke shirkawa mu muke tsirar da shi ko kuke tsirar da shi jawabi da Allah ya kare shi Allah ce wannan tsoro launa sha'u la ja'alnahu mutaman fatatun tafakkawun Allah ce inda muka so mana Allah inda ya so shi buka maimakon ta yi tsoro ta hudu tsaba a ci a sha Allah ya tukun zaman karmami gurin karatu da tukun babu iya a yi a yi a taɓa ruwan gurin babu iya kun ba inda zan ku ƙara babu wurin ƙara ba ta kotun ƙara ta baya daban mu'amalar mai shuka ba mu abinci ba mu tsoro ba babu wurin kai ƙara fi ce kun ce ku zamana ku yi ta mamaki to ya aka yi haka inna na magoro mun kaza kaza babu wurin kara mutum bai da ba a yi zanga zanga a yi zanga zanga ba da zanga zanga ba wurin zuwa haka Allah ce Allah inda so ce sai mai da shi karmami fa zan tafaka wani ku zo ku taba maki mai aka haka ina da muguran ka bana mu haru ba magana da iri kai abun wani abun an samu asara duk zo kudin mu mun kare mun kashe kaza ba ko biye ba kudin mu ba ma abun da kashe abun ma da ka zuba ba ka samu riba ba shi almuguran almuguran mun na kashe da kadari babu ko biye ba samu ba kenan asara bal nahnu mushrikun duka ma duka ma kawai ma an haramta mana komi mun yi asara bakin ta kenan ba ku jaje gurin wannan bangare guda na abin duwan abun bawa mutum ya yi imani kurin ya sadaka ma Allah kurin bawa kake mutum kake duk sarka baka da wani abu da ke naka baka zama saka da kanka har yanzu tsakanin da gashin kulawa ta Allah subhanahu wataala Allah ce gaba أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون na'am Allah ce a fara'aitu bil ma'al ladhi tashrabu kai dai mutum duk wannan gina magana mutum adam ya rikima ba ku ganin ku ban labari akan ruwan da kuke sha kuna rayuwa wasan dai rayuwa ne da ruwa Allah ce wannan ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun ku ne kuke sarkar da wannan ruwa daga cikin girgije ya zubo ku sha ku washe ku sha ku rayu ku ne masu aikin ko Allah ce mu ne muke sarkar da wannan ruwa jawabi da Allah ke kare shi shi ya tsara komin shi yadda za mu rayu da shi Allah ce launa sha لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون
yan uwa kowa wanda yake an san akwai ruwa wanda ɗan adam zai sha ya rayu ya yi maganin kishirwa akwai ruwa mai sunan ruwa shi ne ma zahiri mahi yawa a duniya wanda ba a yi shi ba don a sha ruwan teku duk yawan shi ba a yi ba ɗan adam don sha ya rayu kana saman teku tsakar teku shi wata da ka shiga duk yawan teku in za ka iya yin minti awa guda da hankalin ka kana kashewa an kashe ruwan teku to minti biyar yawa za ka- za ka magagata ishirwa karuwa shi ƙara ishirwa ki da ruwan gishiri ne ƙara ishirwa ki za ka yi gaugawa mahallaka ina da lawa ina da rashi
kamar da matsalar masu da na tsammanin tun da wuri za a yi su da matsalar mai tun da sahi na tsammanin tun da wuri za a yi
ya sahi mutane da sun yana kuma kuma matsayi ba tun kuma ya kuma inda
wancan arba'in da bakwai ya sa kuma arba'in da biyar
ya sa kuma to ci gaba ko na'am na'am muna cikin bayanin Allah subhanahu wata'ala ya mana tambaya ta mai kauya kura a fara'aitumul ma'al ladzi tashrabun shin ku ban labari akan ruwa wanda kuke sha ku rayu a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun ku ne kuke sabkar da shi daga cikin girgije ko mu muke yi jawabi Allah kai kake Allah ce launa sha'u ja'alnahu ujaja inda muke so Allah ce wannan ruwan da da kuke sha ku rayu sai mu sa shi zaman to ruwan gishiri irin mutum yace falaula tashkurun shin ba ku amma Allah godiya akan ruwa kadai da kuke sha ruku maganin kishirwa talak talak ta kul in asaba ma hukum ghawran faman ya'tikum bima'in mu'in ka tambaye mutane inda ruwan bayan Allah ya saukar da ruwan Allah sai wata hikima a cikin ƙasa inda ruwa ke gudana a ƙasa kamar gudana ta tabki ko teku yadda idon ƙasa Allah ce inda aka waye gari Allah in ba don hikimar Allah ya ba ta tsare muku ruwa ya rika yawo a cikin ƙasa inda za a da ruwa kun sai shu ya kai ƙasa kai ƙasa a nan za ku samu ruwan sha babu damar rijiya amma in tsari da Allah na rijiya duk inda ta hannun ƙasa na ƙasa Allah ya ma wata wani abu a cikin ƙasa ya musu wasu kushi kushi ido ma ƙasa ɗaya hawa ɗaya ne hawa bibi ne misali akwai wani wuri za ka ruwa ne kamar tafki haka yake yawo shi da aka rijiya ta an samu ruwa a wani mataki wannan yawa kaɗan ne allah ya ƙara ƙasa kuma a samu wani ruwan kushkushi na cikin ƙasa ruwa ke a cikin ko kone kone zo ruwa da tundum haka yawo yake a saman ƙasa allah tsare shi don ku sha ku rayu da shi kuma shi ma mataki mataki ne in wani sa da babban ruwa ce ruwa misali akwai zai misali san kisan metar kasa san kisan metar kasa a samu ruwa akwai da ke wisan metar a samu ruwan sha a wani wuri kuma da tsakanin wani wurin akwai nisan metar da matsayin shi daban da san metar da ruwa ne kushkushi ne tambayi masu ilimin abin ruwa kushi wannan allah ya wannan tsarin na dan mu sha mu rayu aka tambaye su ce in asaba ma ukum gauran inda aka waye gari kurin ƙasa ta ruwa ba ta rike ruwa bai ta bari ta rike ruwa kurin take ƙasa garin shu yake tafiya yace wa zai ga muku ruwa ne gudu na shabab Allah shi kanshi yace fa laula tashkurun ba kuma Allah godiya da yamma wannan ruwa da kuke sha kurai Allah ce gaba أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أن أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نعم التي أفرأيتم النار التي تورون shin ba kwa gani wannan wuta da kuke furkaki da ita yawa mutanen daji ko mutanen da suka san furkaki a ice ɗanye ɗan adam zai rayu a cikin daji da ba shana da ba shana ake rayuwa da kuma an san dama akwai a dafa a ci sai an dawa ake cin nama a dawa da abinci dama ana da huwa ya ake da huwa da a yanzu ma yan karkara sun sani dole ke zaman kawai sun dake ice za a ɗauko a yi firkaki kuma ice ɗanye a fatan ake wani haka kuna wuta ta kama ana firkakawa ya kawo na kama kama shi su a can kuwa kawo wani ita ita ƙananan ciyawa ana furka kare kunan sai kuta kun ta ta tashi ba a shana da ba a shana sai da kai a shana a cikin sakar dan maraya ne a ɗaji kai ya kuɗa shakanta a ɓoyewa ba shana da can da to ina da wannan wani tsari ne Allah ɗan adam na furkaki da ake da ince kuma a samu wuta sashin ba ku ga wannan wuta da kuke hurawa a antum an sha'atum shajarataha am nahnu munshi'un ku ne kuka yi wannan ince wannan tsarin da aka samun wuta a cikin wannan incen ko mu muka yi Allah ya kare shi nahnu ja'alnaha tadhkiratan نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين Allah ya ce wannan wuta nahnu ja'alnaha tadhkiratan mun sanya wannan wuta ta duniya dan ka dauki darasi akan wuta ta lahira tana dawwa wannan ya ce wuta ta duniya duk ƙayyinta ɗaya ce cikin kashi saba'in ta wuta lahira ba gamuta duk ƙayyar wuta duniya a kan ta lahira ta ɗanci nan ka ɗauki darasi a can akwai wuta akwai wuta to kaga irin wuta ga irin abin da yake jiranka a lahira duk da abu ka taka ɗaya ga garwashi ka ɗaya gani wadannan sarrafa ya ba labari cikin 'yan wuta mai karamar azaba kaman zaman garwashi ne a ƙasar diddige ƙasar ƙawashi ƙasar tafi ƙawashi amma ƙwalluwa tana tafasa kaman zaman garwashi ne shi ya ga a wuta ba mai azaba shi cikin shi ne mafi ƙarancin azaba da mace shi mafi ƙarancin azaba amma shi ya ga a dubu ta ba mai azaba shi garwashi ne kurin guda a ƙasar tafi ƙawashi amma ƙwalluwa tana tafasa don can ba mutuwa ba ake ya ce wannan wa'azi ne tunatarwa ce game da wutan lahira wa mata'alul muqawli kuma nan abu wannan itacen abun guziri ne ma'ana ɗan bulaguro cikin daji cikin tahiya zaka samu damar kai kashe kai don abinci ko ba kun ba ka ba gida ba a daji zaka iya furta ka wuta kai da kuwarka ka daka nama ko ka ci wani abinci Allah ba da dama kai ɗan bulaguro ma zai amfani da wannan ice na hura wuta ya biya bukatar shi فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم kuma duk bayan jin wannan ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala yake bada umarni cewa kurin abin da ya rage gare ka ka ci gaba da tasbihi da girmama ubangiji da godima ubangiji mai wannan ni'imomi ɗan uwa da aka jero mana Allah ya sa mu cikin masu tasbihi mana mai da tasbihi tsarkake Allah game da duk abin da Allah bai duk abin da ya nan kasa kace subhanallah ka tsarkake Allah ga dukkan wata nan kasa kuma kama Allah godiya akan ni'imomin shi akan ka karanta wannan ayoyi فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون نعم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Allah kan gobe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته